halicce mu a nan duniya ya sanya mu rayuwa rayuwa kala uku ce akwai rayuwa ta nan duniya wadda ita ce gyaran rayuwa ta gaba akwai rayuwa ta barza ita ce kwancin cikin kabari tukwana rayuwa ta uku ita ce rayuwa ta lahira rayuwa ta hal abadin abada a cikin duniyar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasu masu kuɗi ya arzuta su ya yi wasu talakawa ya talauta su talauci ba shi bane yarda ubangiji arziki ba shi bane yarda ubangiji ya saka aljanna ba shi ne mizanin da ake auna ɗan aljanna ba Allah ya yi shi ne don ya jarabce mu arziki jarabta ce talauci jarabta ce kuma Allah subhanahu wataala ya umurce mu da mu dinga haƙuri saboda haƙuri yana da manzila mai girma gurin Allah subhanahu wataala kowane mutum idan ya yi aiki za a ba shi aikin shi lada kaza kaza kaza ana faɗi amma Allah ta yi mai haƙuri za a kwaso a zuba mishi ba tare da lissafin komi ba saboda haka ya ɗan uwa musulmi ba za mu taɓa jin daɗin rayuwarmu ba mu samu falahi mu samu najahi mu samu aljannar Allah har sai mun zamanto masu haƙuri a cikin dukkan al'amuranmu sai mun zamanto masu haƙuri a cikin komi kada mu zamanto daga cikin wanda Allah yake ce ma annabin shi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila shin kaga wannan wanda ya dauki san zuciyar shi ya maida shi ne abin bautar shi wanda babu wata aya da ta isa ta lankwasa shi ya bi abin da Allah yake so wanda babu wani hadisi da ya isa ya lankwasa shi ya bi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so Allah yake ce ma annabin shi afa anta takunu alaihi wakila shin yanzu kai ka zamanto wakili ka hana a mushi azaba bai rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana fa amma man taba wa atara alhayata dunya duk wanda ya girman kai ya zabi rayuwar duniya ya more ya ji daɗin shi sai Allah ya ce fa innal jahima hiya ma'awa wutar jahim ita ce makomashi Allah kiyaye mu wa amma man khafa maqama rabbi amma wanda ya ji tsoron gamuwa da ubangiji shi ya ji tsoron ubangiji shi Allah yana da wuta yana da aljanna wa gona han nafsa anil hawa ya hana rai duk abin da take so sai abin da Allah yake so sai abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya karanta sai Allah ya ce fa innal jannata hiya ma'awa shi wannan makomar shi aljanna ce Allah ya mu zancen haƙuri so 90 a cikin alƙur'ani guri 90 ake zancen haƙuri ya ɗan uwa musulmi kai so nawa kake yin haƙuri haƙuri da matarka haƙuri da iyanka haƙuri da gwamnatinka haƙuri da iyalinka haƙuri da shugaban karce ɗinku haƙuri a gurin ma'aikatarka haƙuri akan neman karatu a jimurce gaba ɗaya haƙuri ya kasu kaso uku haƙuri iri uku ne na farko shine ka yi haƙuri ala ta'atillah ka yi haƙuri ka bautata ma ubangijinka saboda kowa ya sani a cikin bauta akwai mashaka akwai wahala ka tashi da dare ka tashi ko ba da dare ba ma a cikin sallah ka tashi kana cikin wasu aikace aikacenka ko kana wasu ayyuka haka ka je kai alwala ka je masallaci kai sallah akwai wahala ka tashi da dare akwai wahala akwai hana barci lalle lalle wahala ce sannan kuma azumi azumi misali ya hana ka shan ruwa ya hana ka cin abinci ya hana ka cin bukatar ka biyan bukatar ka duk wani abu na wanda rai take so ya hana ka zaka ga lalle hakuri kai hakuri zaka yi shi ka duba saraka saraka da dukiya misali wanda kowa ya san dukiyar shi ka hudda ka cire abin da rai take so ka bada dan Allah wannan sun mai hakuri hakuri babban abu ne wannan shine bangare na farko na hakuri akan bauta Allah ka yi haƙuri ka bautata ma Allah ɓangare na biyu ka yi haƙuri ka saba Allah don shi ma sai ka yi haƙuri saboda duk wasu abubuwa na saƙo sun kewaye ka gida da daji ko ina akwai abin saƙo ko ina gida da daji da ma'aikata da kasuwa ko ina akwai abin saƙo sun kewaye ka to sai ka yi haƙuri ka saba ma Allah abu na uku shine ka yi haƙuri akan kaddara mu'lima kaddarar da Allah ya sa ta same ka mai zagi wanda zuciya ka ta yi zagi ta ji zagi to ka yi haƙuri ka karɓe ta wannan kaddara ce ka yi haƙuri ka yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala kamun ya halicci komi ya rubuta komi abin da zai abu Allah ya rubuta wannan abun sai ya same ka saboda haka ya yan uwan musulmi na farko da muka ce haƙuri akan za ka yi bautar ubangiji me ake nuni da ka yi haƙuri ka yi bautar ubangiji ikhlasin niyya wa tarkul riya ka inganta niyyarka kada ka kuskura ka sa riya a cikin aikinka babu wani wanda ya saka gwada mai aikin da kake ma ubangijin ka mahalicinka domin duk duniya in ba mahalicci bane to abun halitta ne abun hal- mahalicin nan kuma shi ɗaya ne in wane ne shi abokinka ne na halitta kada ka kuskura ka yi abin da zaka gwa- zaka ma mahalicinka ka dinga gwada ma abokin halittar ka dai ya gani domin abokin halittar ka bai iya sakauta ma abokin halittar ka bai iya baka komai wanda zai taimaka ma wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda babu wani wanda yake da wata ni'ima da kake tsima ya sakauta ma kayi ne dan neman yarda ubangijinka kawai ka koye ayyukanka kama ya zamanto kana da asiri tsakaninka da kai da mahaliccinka Allah subhanahu wataala saboda haka shine hakurin da zaka yi akan bautar ubangiji subhanahu wataala saboda shi wannan haƙuri akan bautar ubangiji ya kasu shi ma kaso uku na farko ka kiyaye kanka daga riya na biyu shine farkon ibade a na biyu tsatsakin ibade ka yi haƙuri lokacin da kake tsakan ibada ka yi ta da hujja ba ka dinga kwashe-kwashe ba duk abin da ka ji an ce kaza ne ba tare da ilimin komi ba sai ka zo ka afka ka yi shi ka biya rukunan shi da wajiban shi da sunnonin shi ta karantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya toshe duk wata hanya da za ta je gurin shi ka samu falahi ka samu yabo ka samu tsarkaka sai ta karantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk iya irin abin da kai a ra'ayinka kana gani mai kyau ne a musulunci babu ni a gani na babu shi a musulunci bi muke ba kagowa ba muke musulunci hujja ne al-islamu hujja ina ayat ta karantar da mu wannan ina hadisin da ya gaya mana ina wata faɗan babban mutum wanda ya faɗi daga cikin salafus salih wanda ya tabbatar da wannan abun ta ƙarƙashin hadisi da aya mu musulunci babu a gani na in muka yi kaza ya kaza ya kamata ai su yahudu ma suna kaza mu ma in muka yi ai nasara suna kaza mu ma in muka yi dukkan wannan babu shi a musulunci musulunci an trase shi an gaya mana an ba mu komi dungungun babu a gare mu illa mu bi kenan kai hakuri lokacin da kake tsakar ibada kar kai ibada sai mai hujja abu na uku shine kai hakuri bayan ka yi da ibada sannan kar ka gaya ma kowa shine muka yi bayanin shi da farko kar ka gaya ma kowa asirinka da kai da mahalicinka dan Allah yana karɓar ibada direct wanda ya yi shi daga zuciyar shi zuwa gare shi ba ka tashi da dare ba kai ta ibada da safe in an zo ka shiga cikin mutane kana gyangyadi daga an tambaye ka a kwajiya kwana ne ina kaza shi ke nan ladan ka ya kare ko ka je ka yi azumi da gangan zan ka nemo wani abinci ka ka azumi nake dan mutane su ji azumi kake shi ke nan ka yi shiro banza duk abin da za ka yi ka allaka shi da ubangijinka subhanahu wataala Allah baya son duk abin da zaka mai ka nuna ma wani abokinka na halitta kowane ne shi ya yi uwa musulmi wannan shine bangare na farko na hakuri bangare na biyu na hakuri shine kai hakuri kada ka bauta ta ma kada ka saba ma ubangiji innan nafsal amaratun bisu rayuka iri uku ne akwai rai wanda take umurni da mugun aiki sai ka yi kokari ka tauye da Allah kiyaye mu da nafs al amaratun bisu a nafs akwai nafsul lawama akwai nafsul mutma'inna akwai nafsul amara bisu nafsul mutma'inna ita ce kowa yake so ran shi ta kai nan wanda Allah zai ce mata ranar kiyama ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati Allah sa muna ciki ya ke rai ni tsatsa ko ma gurin me ke an yarda da aikin da kika yi kina yarda da ku tashi ku shiga cikin bayina managarta ku tashi ku shiga cikin aljannata haka Allah zai ce mata akwai nafsul lawama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsul lawama Allah ya ce akwai rai mai zargi mai zargi guda ta karkata wajen amaratun bisu mai zargi guda ta karkata wajen mutma'inna gara ka samu mai zargi zuwa mutma'inna ka samu mutma'inna haka ake so kullum ka tsare ranka ya ƴan uwa musulmi jihadi ne wanda yake shine na rai ala inni bulitu bi arba'in yaminani qulbulin an qausil lahunna dariru iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa an umurce ni an jarabce ni da abubuwa guda hudu wanda muke kokowa da su dare da rana dare da rana su kada ka kada su su kada ka ka kada su kaka kuskura ka tsaya in sun su kada ka so dubu ka kada su so dubu so daya dubu da daya iblis da duniya da rai da san zuciya wannan abu kullum kokowa kake da su to sai ka yi hakuri ka kada su zaka tabbatar da hakuri akan ma'asiyatillah abu na uku shine kai hakuri akan kaddara ta ubangiji wacce take mukulima wadda take mai zafi shine al-iman bil qada wal qadar kai imani da kaddara ta ubangiji ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum Allah ya ce babu abin da zai afko a cikin ƙasa da cikin kawunanku illa fi kitabin min qabli an nabraha iya tabbata a cikin littafi kamun mu kirkiro shi wannan mai sauki ne a gurin ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin abubuwan da za su taimaka ma akan wannan hakurkuran guda uku ka dinga faɗan lada gurin ubangiji Allah dama ya gaya mana zai jarabce mu wala na bulu wannan kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqs min al-amwal daga karshe Allah ne yace wa bashir sabirin ka ba masu hakuri al-bushr ka ba su al-bushr alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wanda su duk musibar da za ta girgiza musu rai magana kadai da za su faɗi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bakin magana da za su faɗi ba za su kai ƙaran Allah ba gurin wani mutum domin wannan mutumin bai isa bai biya su ba za su kai ƙaran Allah ba ko ina tsakaninsu ne da su da ubangijinsu mahalicinsu sannan ya ƴan uwa musulmi ummi kake so ibn taymiya rahimahullah yana cewa tanalul imama bid din tanalul imama bid din kana samun imama shugabanci a cikin sha'anin addini saboda haƙurinka sai karanta ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina muka sanya su shugabannu jagorori suna shirye suwa da al'amarin mu me yasa lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri a cikin ayoyin Allah lokacin da suka yi hakuri a cikin duk jarabtar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu sai Allah ya ɗaukaka su ya kai su matsayi abin yabo ya ƴan uwa musulmi Allah yake ce mana walakum fi rasulillahi uswatun hasana na gare ku koyi kyaukyawa a cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan kai kana ga kai maraye ne ba ka da uba babanka ya rasu to annabi kamun a aihe shi baban shi ya rasu idan kana ga uwarka ta rasu annabi yana da shekara shidda uwar shi ta rasu idan kai kana ga talauci gare ka annabi ya ɗarma dutse don yunwa a cikin cikin shi kuma shi ne babbar halitta mai daraja wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai koyi da shi idan kana ga mutane sun kuntata maka sun kuntata maka suna zagi ko suna ma wasu abubuwa annabi an jejjege shi har an fasa mai jiki wawaye na tsaye idan kana ga ƴan uwanka sun kika to ka sani ƴan garin maka inda aka aide shi suka kore shi suka fitta shi daga garin ya juyo ya ce ma maka wallahi ke ce gari mai kyawo wanda yake soyuwa a zuciyata in ba da mutanen ki sun kore ni ba da ban huta ba shi kuma Allah ya ce wala kun fi rasulullahi uswatul hasana duk abin da kake gani kai kai ba to tuna tarihin rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ga iya da irin wannan wanda ya girgizu a kan shi kuma Allah ya ce kai koyi da shi ya Allah ka ba mu ikon koyi da annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alamu anna